بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أنواع مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم باي وانا gaisuwa ta addinin musulunci muna 20 ga watan Rabiul Thani ko hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam 1442 muna kuma biyu ga watan biyu shekara ta 2021 Allah ya kaddara mana zama a cikin wannan masallaci na kofar arewa cikin garin Gumal dan karanta littafin Al-Adabul Mufrad na Imam Al-Bukhari a yau zamu tashi ne akan hadisi na 697 darasi na ɗari da takwas a babi na ɗari biyu da tamanin da nauke na ko da casa'in masu babi babi na ɗari biyu da nawa ɗari biyu da casa'in da ɗaya ko na'am irin littafi na kuma shafi na ɗari biyu da hamsin da shida muna karatu ne a babu da'awatin nabi sallallahu alaihi wasallam ko da'awatin nabi sallallahu alaihi wasallam babin da ke magana akan addu'o'in annabi tsira da amince su tabbata a gare shi mun ce kuma shi wannan babin dukkanin addu'o'in shi suna da alaka ne da cikin sallah ko ayyukan da ake kafin ko kuma bayan sallah mun karanta hadisai a zama na farko da na biyu yau shine zama na uku da zamu yi cikin babin kai tsaye Imam al-Bukhari yake cewa haddathana Isma'ilu qala haddathani Malik an Abi Zubayr عن طاووس اليماني عن عبد الله بن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل من ذا الله ترى أن تستبات أغريش إليه نعم ɗari shida da tasa'in da shida to ban da hiko na duba na eh ban da shi da duba amma dai to Allah ta shemu lafiya hadathana Abdul Aziz ibn Abdullah qala hadathani Abdul Aziz ibn Muhammad an Abdul Majid ibn Suhail an Abdul Rahman an Yahya ibn Abbas an Abi Hubayra an Sa'id ibn Jubayr an Abdullah ibn Abbas qala كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل abdullahi dan abbas zai ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan ya tashi cikin dare fa salla yayi salla fa qada salatahu ya idar da sallar da zai yi yusni ala Allah bima huwa ahluhu yana ma Allah madaukakin sarki yabo da kirari da abinda Allah ya cancanta da shi kuma yakunu min akhiri kalamihi ƙarshen abin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama zai faɗi a cikin kirarin shi, Allahumma ja'alli noran fi kalbi, Allah ka samu haske a zuciyata, wa ja'alli noran fi sam'i ka sanya mun haske a kunnuwana ko a jina, wa ja'alli noran fi basari ka samu haske a idona ko a ganina, wa ja'alli noran ka sanya mun haske an yamini dama da ni. wa nuran an shimali da haske a hagu da ni waje alli nuran min baini yadayya ko baina yadayya ka sanya mun haske gaba da ni wa nuran min khalfi da haske a bayana wa zidni nuran Allah ka ƙara mun haske wa zidni nuran Allah ka ƙara mun haske wa zidni nuran Allah ka ƙara mun haske to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan nemi ƙarin haske a bayan ya gama sallolin dare ko kuma lokacin da yake tafiya zuwa masallaci a bayan sallah asubahi ruwa ta farko da muka karanta wancan sati shine idan ya yi bacci ko sallar dare ya ida ya ɗan yi rumu bayan bilal ya gama sanar da shi cewa an kira sallah asubahi in ya tashi a nan yake wannan addu'a da wanda kuma kamar a hisnul muslim lokacin da ke tafiya masallaci a lokacin ke yin wannan wannan kuma idan ya kare sallolin dara'in in yawa Allah madaukakin sarki kirari da yabo a nan yake zuwa da wannan addu'a din to wata kilka ga mai sallar dare kenan da zabi ko yayi a ƙarshen sallolin shi ko yayi idan ya gama kafin ya taho masallacin asubahi bayan ya raka ta alfajiri kenan a gidan shi ko a hanyar shi ta tahowa masallaci yana tahowa masallaci yana yin wannan addu'a din Allah ya ƙara haske a zuciya ya ƙara haske a cikin ji ta ba abin da za a ke ji sai alkhairi gani a ƙara alkhairi dama hagu gaba baya sama ƙasa bisa riwayoyin ko ina Allah madaukakin sarki ya sanya mana haske Allah ka jabe mu da haskenta sai ne wadin yace haddathana isma'ilu qala haddathana malik an abi zubayr an qawus al-yamani qawus al-yamani an abdullah ibn abbas kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallama idza qama ila salati min jawfi al-layli qala in yami ke domin sallah a cikin dare sai ce allahumma lakal hamdu anta nuru samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardi wa lakal hamdu أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق سيتي اللهم لك الحمد الله godiya ta tabbata a gare ka anta nuru samawati wal ardi wa man fihinna kai ne hasken sammai da kasai da abin da ke cikin su da hasken da aka gani sararin sama ko sararin ƙasa ko duk wanda rayuwarsa ta haska ko take haska ba ko yake ganin haske a rayuwarsa duk wannan ya sana ne daga hasken da Allah ya samu shi walakal hamdu godiya ta tabbata a gare ka an ta kayyumus samawati wal ard kai ne mai kula da sammai da kasai mana kai ka kare abubuwan bukatunka ko kuma kai ka isa a karan kanka kuma duk sammai da kasai da abubuwan da ke rayuwa a cikin su sun dogara ne da kai da kai suke tsayuwa shi ya tsaya a karan kan shi babu wata halitta kuma da ba ta tsayuwa face da ubangijinta Allah madaukakin sarki an ta kayyumus samawati wal ard kai ne mai kula da sammai da kasai walakal hamdu godiya ta tabbata a gare ka anta rabbus samawati wal ardi wa man fihinna kai ne ubangijin sammai da kasai da abin da ke cikin su kaga addu'a kusan kashi uku da farko ubangiji shine hasken sammai da kasai din ta biyu shine mai tsayar da sammai da kasai din shine ke kula da su ta uku kuma shine ubangijin sammai da kaisai da abin da ke cikin su ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق كين أبنجي نجسيا amfanin rike wannan a wajen hada yana ba mutum sauki duka kalmomin iri ɗaya ne amma na farko me nake da bukata in sa nur na biyu me nake da bukata in sa qayyum na uku me nake da bukata in sa rabbu to in ka rike su za ga duka lafazi ɗaya za ka rike kawai wannan su za ka cancanta kai ka huta Allahumma lakal hamdu anta nuru samawati wal ardi wa ma fihinna wa lakal hamdu anta qayyumu samawati wal ardi nan kuma ba fihinna ko wa lakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi wa ma fihinna anta al haqq Allah kai ne gaskiya kai ne tabbas kai ne tabbatacce daga cikin ma'anonin alhaƙo shi ne akwai tabbata kome da kake gani ɗorin ɗororai wanda yake tabbaci dahil to Allah maɗaukacin sarki ne an talhaƙ wa wa'aduka alhaƙo alƙawarinka ma gaskiya ne tabbas ne wa liƙa'uka haƙƙun ko wa liƙa'uka alhaƙo haɗuwa da kai ma shi ne gaskiya wal jannatu haƙƙun aljanna tabbas ce kuma gaskiya ce wannaru haqqun wuta ma tabbas ce gaskiya ce wa sa'atu haqqun alqiyama gaskiya ne wannan kaga duk a sallar daren manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake sabunta imanin shi da gaibu kuma tare da Allah madaukakin sarki kirari a cikin su Allahumma laka aslamtu Allah a gare ka ne mai kauya wa bika amantu na gaggata ta wa alayka tawakkaltu a gare ka nake dogaro wa ilaika anabtu al'amura na gare ka nake mai da su wa bika qasamtu Allah da kai nake jayayya nake kafa hujja ma'ana duk wata jayayya da zan yi ban isa in yi wannan jayayya ba da abin da ka hore min na hujja da dalili kuma ina yi ne saboda kare addininka da kuma abin da ka bani na manzanci haka kuma masu bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai su dogara da Allah ya ba su hujja da dalili don taimakon addinin da kare martabar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da taimakon addinin Allah wa bika qasamtu wa ilayka hakamtu Allah a gare ka nake meka hukunci faghfir li ma qaddamtu Allah ka gafarta min dukkanin zunuban da suka zo daga gare ni wa ma akhartu Allah wanda za su zo daga baya ma Allah ka yafe musu wa ma asarartu ubangiji duk abin da na ɓoye ka gafarta min wa ma a'lantu wanda na yi a bayyane duniya ta gani ubangiji ka yafe ni anta ilahi kai kadai ne abin bautata la ilaha illa anta babu abin bautawa da gaskiya sai kai wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta shi a cikin sallolin dare wata cikin bayan sabbarar harama addu'o'in da za a fara kafin a shiga karatu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wa Allah madaukin sarki kira da su a matsayin addu'atul istifta ko du'aul istifta addu'a da za a bude sallar dare da isa Allah ya samu dace na na na ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أبدا ناكو يتيمي هيا يتسيوتو فغفر لي ما قدمت باب وما أخرت ما قدمت وما أخرت وأسررت تو تاكو ما منو نتا وأقول نعم sawa za ku yi faghafir ne ma kaddamtu wa ma akhartum wa ma asrartu wa ma a'lantu anta ilahi la ilaha illa anta eh ko kuma a tantance ma din tana nan ko ba ta nan amma dai abin da yafi dace lalle shigar ma din ke eh fare da gaske na kama go fare na committee ne ko sai kai na ma qaddartu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu anta ilahi la ilaha illa anta wannan yana muhimmancin samun nusakh da yawa a lokacin karatu wani lokacin za ku iya ittifaqi akan nuska uku ko hudu ku da duka kowace ta zo da kuskure guda ɗaya ta zo babu kuskure yasa za ga dole suke aikin ta haƙiƙi wani lokaci ga asalin umdar da malamin yake rike da ita ma a hannunsa takan zo da kuskure a ta ɗalibansa kuma za a gyara ta akan iya samu haka eh kamar sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam an kana bin sharhin wani lokacin da ce maka a cikin asul din manzon Allah shi imamu albani lokacin da ce kaza ya kubuce mashi sai a aiki kaza sannan ya gyara ko ya shigo da shi to a samu nusar da yawa lokacin karatu na da fa'ida din da aka da buƙatar a tantance din ma din a cikin asalin hadisin tana nan ko ba ta nan Allah ba ni ikon tantance ko kuma yan uwa su tantance din eh duk da ta yi uwa yan wani yana gaya mai an ba da aiki an ce a tantance ko a yi kaza sukan kwanta da sirri kai ranar talata ta yi ko ranar lahadi ta haya fashe fashe za ido a yi an yi ko ba a yi ba wani abin iya tunowa hai matsala ta motsa ta aiko an ce a yi kaza shi kuma da abin da aka ce a yi can taɗin a yi shi ne nuna cewa ana motsawa ana tafiya da karatu din a tantance kaza a yi kokari a tantance abincika kaza a yi kokari abincika kaza a gano kaza a yi kokari a gano kaza dole hannu ɗaya bin ɗaukar jinka sai an tallafa ta nan an tallafa ta nan an tallafa ta nan wani lokacin kuma abin da aka tattauna ya fi zama saboda abin da aka yi karatun sar aka tafi amma an tattauna wannan ya jefa ra'ayi wannan ya kawo kaza wannan ya gano kaza an hada da kaza an fidda matsafa yadda wannan abin ya fi zama a kwakwalwa komai tsawon lokaci Allah ya samu dace حدثنا الوليد بن صالح قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن يونس ابن خباب عن نافع ابن جبير ابن مدعم عن ابن عباس قال او wannan nuskar ibn abbas ne sauran nuskar abdullah dan umar ne na ku wanne ne duka abdullah dan abbas ne yau na duba nuskar biyu daya abdullahi dan abbas daya abdullahi dan umar abdullah dan umar ne na ka abdullahi ibn umar ko ne ma na ibn abbas haka na karanta amma na san akwai mai nusta da take ta abdullahi dan umar su ni ma ibn abbas ne ko irin na wani ai eh to akwai mai nusta din da suke abdullahi ibn umar akwai mai nusta din da suke abdullahi ibn abbas don samu lokacin tantancewa hadisin waye ba na'am annabi ibn jubair ibn ibrahim an ibn abbas qala kana nabi sallallahu alaihi wa sallama yad'u muna da abu guda biyu kenan da zamu cancance ko akwai ma akwai tuntun da tsakanin Allah dan Abbas Abdullahi dan Umar ko qala kana nabi sallallahu alaihi wa sallama yad'u manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana addu'a cikin sallolin dare Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiya fi dunya wal akhirah Allah ina neman afuwa da yafiya fi duniya wal akhirah a duniya da lahira karatun lahadi na bambance tsakanin al'afwa wal afiya wal mu'afa wa zai sake tantance musu Allahumma inni as'aluka al'afwa wal afiyata fi dunya wal akhirah ne bambanci tsakanin al'afwa wal afiya na manabil na Mhm. daga wajen kima daga wajen ubangiji daga daga wajen ubangiji na afuwa sauki afiya kuma kace zaman lafiya na'am ah na'am na'am rahama na to kun saba da dalil kenan shi ya ce sauki kai ka ce rahama na malam kasim ya fiya da kau da kai akan wace kenan afuwar kenan ko ita ce ya fiya afiya kuma kau da kai na'am ra'ayi malam sani na'am al'afuwa malam sani ya ce ya fiye zunubi na'am na'am na'am banda ta lahira na'am to me ce lafiyar to
lafiya shi ne Allah ya bashi lafiya a gangan jiki na'am kuma zaman lafiya take lafiya to ka dawo zaman lafiya ta nabil kenan amma shi yasa ta akan al'afwa ko to wallahu alam haka dai shine fassarorin su al'afwa ta danganci kuskure da mutun ya aikata ubangiji yayi yafiya ya kauda kai akan su suna al'afwa ai mun wuce sunan Muhammad al'afiya shine Allah madaukakin sarki ya baka lafiya da kariya a cikin addini da lafiya addininka Allah ya kare ka kada bid'a da fitinar zamani da abubuwan da mutane suke fadawa cikin su rasa imani ko su fada cikin bid'a Allah ya baka kariya cututtuka da bala'i da masifu da suke tunkarowa duka Allah ya kare ka kuma sannan irin jarrabawa da fitintunin da za a gani a filin alkiyama har zuwa a gama hisabi mutane su shiga wuta ko aljanna to ubangiji ya baka kariya a irin waɗannan gurin su da suke ɗaukan al'afiya al'afu abin da ya shafi zunubai da laifuffuka da kurakure al'afiya wannan abin da zai faru da wanda ya faru wanda yake da alaka da jiki da dukiya da addini da dangi da iyalai wannan al'afiya shine a ba su kariya kar wani abu da ba a so ya faru a gare su al-mu'afa Allah ya kauda maka kai akan abin da ka aikata ya kauda hankalin mutane a kanka ya kauda hankalinka akan mutane kai kar a same ka da hassada da kyashi da keta da waye Allah ya yi ma wannan kar a ɗorawa mutane su zama to masu hassada da keta da gaba da bin tsabularka da waye kuma kai ma Allah madaukakin sarki ya kauda ma kai kar yake bin sawunka yana so ya kama ka wannan yana daukan kuma al-mu'afa Allah ya samu dace اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العافية في ديني وأهلي يا ماما ميتاتكو الله إنا نيمان أفورك أتكين الديني نال إيالينا كباني كاريا تكين الديني كباني كاريا تكين إيالينا كار إن جام مصيفة كو بلائي كو جرباوة كو تاشن هنكلي أتكين الديني نال إيالينا واستر عورتي الله أبنجي كسترت الأورات al'aura shi ne duk abin da mutum baya so a gani a tare da shi a zaman tsire ce ba wai ka yi tsirara ba a ganka a'a duk abin da ka san in an gani ko an samu labari za ka ci ba daɗi hankalinka ya tashi wani ya zama al'aura a gurinka wani su za ga mutum zance ne za su yi tsakanin mutum da mutum in ya gane zancen in ya fita akwai matsala sai ga hankalinsa ya tashi to wani zancen ya zama tsirararka za ga duk inda mutum yana lallaba shi yana bin sa a hankali saboda mai kare zai sai da wannan jaridar in ya sai da ta akwai tashin hankali to ta zama tsare wani kuma abin ne za ka aikata a wani gari Allah ka idan wani sai ga zama surikin ka da ka zo gari ya ka kirga wasu kuɗi ka ce akai gidan wara ce in ji karan duk wata riga mai kyau da duk wata toshiyar baki ce saboda mai karya bincika tsiritin ka a gani a fili so duk abin da dan adam baya so a ci ko a gani wanda ya shafi nasa ya zama to al'aurar ya zama to tsirici to ubangiji Allah ka suturta a ka ba mu afuwa cikin addinin mu da iyalanmu ka suturta al'aurar mu duk barakar da muke da akwai Allah ka suturta ka karka nuna ta karkato na asirin mu wa min rawati ubangiji ka amintar da tsoron mu da tashin hankali mu da abin da ke tada muna hankali muke jin tsoro yake mana barazana to ubangiji ka amintar da mu wanda kaga wanda zai shiga interview masu yin jarabawa masu neman aiki masu shiga gurin da suke ganin akwai barazana ya musu kwarjini su da ake da waɗannan addu'o'i Allahumma amin rawatina ubangiji ka amintar da barazanan mu da tsoron mu da tashin hankalin mu in ka shiga sai ga kowa yana nan ka ji zuciyarka daram ta zauna wani abu ne daga Allah madaukakin sarki ba wani abu bane tsoro da tashin hankali da rahin bajinta ne iya rinkara abu da rahin tinkararsa yau idan duniya za ta tinkare ka a same ka da kwanciyar hankali da nutsuwa ana faɗa kana faɗa ka ana maki a tuni mamakin da muke wallahi daram hankalin sa a kwance to hankalin ba zai iya kwanta ba sai da neman taimakon ubangiji to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana addu'a ubangiji ya amintar da tsoron shi ya amintar da barazanar shi ya amintar da tashin hankalinsa mun babar alamu ya kamata mu nemi waɗannan addu'o'i da in jaraba ce za ka yi ka dage da addu'a Allahumma amin rawatina ubangiji ka amintar da tsoron mu da tashin hankalin mu in zaka shiga ka zauna lafiya kalau lafiya kalau galibi abin da yake kayan da mutane a interview ko jarabawa tashin hankalin ne sai an gama ya dawo gindin bihiya ya huce ya natsu ya gamsu ko ya samu ko ba samu ba da lafiya kalau ba komai sai kuma yake cewa ai an san ba tambayoyin da aka tambaye an aka tambayen kaza fa na taba karanta ma abu kaza ne da abu kaza ne malam da ya tambaye kaza ai nan mun yi karatu ansar kaza ce da ansar kaza ce saboda me yanzu tsoron ya fita daga zuciyarsa to inda lokacin da ake tambayar ma ba tsoro to da babu wata matsala da za ta faru Allah ya samu dace amin rawatin Imam al-Bukhari lokacin da za a mai jarabawa a auna a gane haddar hadisin da ake tamaka ake ziga shi gaskiya ce ko ba gaskiya ba aka ahida manya-manyan malaman iraki guda goma su mai jarrabawa a hadisi addu'a da ya shine ubangiji Allah ya sa mai nutsuwa da kwanciyar hankali ma mutum ya ba shi shawara kakkaje saboda sun yi da su ci mutuncinka ya ce a'a ya ce ai mu a matsayinmu na musulmi ba ma girgiza a lokacin ibtila'i ya ce wal ibtihanu min al bala yace ita kuma jarrabawa tana daga cikin bala'i na rayuwar duniya yace mu kuma ba ma girgizawa yace alhamdulillah zuciyar mu ba ta kadawa a lokacin jarrabawa haka dai dai zauna da manyan manyan malamai guda goma da hadisai guda goma da isnadi ila guda goma tambaya ɗari kenan kuma kowace an birkita ta an juya ta kuma haka aka tambaye shi kuma haka ya wuce wannan guri din saboda me akwai aminci da tsoro a da rahin tsoro da Allah madaukakin sarki mai alfarma da shi ina da tsoro ba za a iya ba kuma a gurin ya sake tabbatar da haddada ba taɓa yin ta bayan da aka jero tambayar a jere wannan ne ga hadisi na na farko ya tun daga goma wannan gahi haka ya da musu da su kai ka ka hadisi goma naka na farko kaza da kaza da kaza kace da isnadi kaza to inda za a cire naka a koma a ɗauko na wannan a dabbar hadisin sa na bakwai a ɗauko kaza a ɗora akan naka zai yi daidai shine hadisi da ɗaya aka yi tashi hadisi ɗari kuma babu littafi ba komai haka aka yi aka wuce wannan guri a nan ne aka bahi a warake da suna imam imamul muhaddisi na da ake ce masa imamul muhaddisi na shugaban malaman hadisi a wannan jarabawar ya tsallake ta da kuma sauran malaman kuma duk garin da zai ga kafin ya shigo sai Allah ya sa 'yan gaba-gaba su shiga su ba da labarinsa a kowane mutum yana nan tafa hujja ce akan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan yaje duka garin an samu labarinsa in yaba kuma sai Allah ya tabbatar da abin da ake magana a kai shi ya sadaukar da rayuwarsa ya sadaukar da lokacinsa in hadisi ne karanta kwana zai yana nazarinsa yana karatun hadisin yana muraja'a yana sallah yana roƙon Allah ya taimake shi in rubutawa zai sai ya yi sallah ya roƙi ubangiji ya yi istikhara in rubuta wannan abin akwai cutarwa ga al'umma ko babu cutarwa duk da hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ji zuciyarsa ta kwanta ta nutsu ya haddace ya kiyaye ya yi aiki sannan a rubuta Allah ya sa masa albarka cikin hadisi to amma mun matsala mu gaskiya hadisan sun yi yawa da hanyar samun karatun sun yawa kana kwance mahai ga wani yana rubuta maka hadisin wannan rana ko sai ya jeho maka wani kwafi an fes ne kawai zai ɗauka ban sai harba maka za ka karanta da safe za ka karanta ranar juma'a application da yawa za su na a waya duk wanda da fitar hadisin akwai su a kan waya da kuwa mutum ɗaya da zai samu kuɗi ya sai raƙomi ya sai doki ya yi kaza ce masa ai can wani rungu tsakanin nijar da najeriya akwai wani malami ya taba zuwa aikin haji ya ji wani hadisi guda biyu a wajen wani aka mutum zai riƙi guzurinsa da garinsa da komai ya taka ya tafi wannan ƙungurumin dajin ga kuraye ga zakuna ga ɓarayi ga 'yan fashi aka dai zai karɓo wani hadisin guda biyu ba zai taɓa yadda ya manta ba amma ko kana ba islamiyya ba da haidai da maka al hadith al awwal an kar hadisi na farko an amirul mu'minina an kar haka za a rera maka lafiya kalau yaro ma ya dauko daga makaranta kana bin sa a baya makaranta na dora hadisi baka sani ba yasa duka hadisan ban ba su mutunci ba za a dauka gobe a manta yau a dauka gobe a manta to amma wanda suka teki uwar aiki za ka yi tafiyar kilomita 30 40 saboda hadisi ba ka taɓa manta bai da bai fa kuma lokacin sai an ci uwar tafiyar an je sai a tadda wanda za a karba hadisin a gurin sa da ifi ne ba za a karba haka za a dawo imam bukhari ya taba tafiya kungurumin daji har da hawa jirgi sai da ya tsallaka kogi ya je gurin mutuma aka ce masa yana gona ana ba aka ce an da Allah ya jarrabe shi sai ya ganshi da abinci a ƙwariya ko ƙwariya haka yana so ya kama akuya sai masa an jira ne ina so in kama dabba ta sai ya ganta sai ya nuna mata yana zuwa kawai ga ya carbi ya kama ta yana dariya sai juju ya daure ta sai na abin da kake so ka ba ta sai ai rawaitu bi hali akhuda dabara ce ne mata dan in kama sai sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kawai saba jakarta sai ya ce ah ya ka taho daga uwa duniya karbar hadisi kuma yanzu ka zo ka same ni ka juya ya ce ai wallahi wanda ya yaudari dabba da ba ta da hankali da tunani ina jin tsoron zai iya yaudarar mutum da yake da hankali da tunani da saurin yadda ya ce kai haƙuri ba zan iya karɓar hadisi a hannunka ba to ayyun haka fa haka aka tace hadisan duk wani abu na barazana an yi akwai lokacin da ya taba hawa jirgi guzurin da ya rage mai a hannun shi sai da ya kirga su ya sa a jaka ya daure ya sa cikin ajihu ana tafiya tsakiyar jirgin ruwa kawai wani ya tsala ihu ya ce an masa sata mai aka sace shi wallahi jakar kudin sa da silai kaza a ciki jakar kala kaza ce da kaza a ciki mauluka ne ga duka abin da yake cikin da ta sahi aka lissa so duka wannan abin da yawa duniya na tattara hadisi da komai a kama shi a jirgin ruwa ya yi sata ai hadisan manzan Allah sun shiga garai aka yi faki idan kowa a jirgin ya ɗauko jakar ya saka ta ta fada ce ko aka ci gabar tafiya in yi sauka bai da abin da zai guziri da shi kowa aka lalime a jirgin har shi babu aka ce to ana tsammanin a gurin ka yadda jakarka yau alokari ya ɗauki kaddara an wuce sai da aka sauka ɓarawan ya same ya ci wani ina jakar ta shiga saboda hima an talli shi ina jakar ta shiga saboda ya tabbatar akwai ta kuma ya tabbatar cewa alokari ce amma ya aka yi ba a samu jakar ba sai ce masa ai haɗarin da zai faru idan an samu jakar gara a tsara rasa wannan jakar saboda in aka kawo maka a hadarinka an taba sama shi da laifin fata haka ne ko ba haka bane da yanzu wanda suke kokarin cin mutunci Umar bin Khattab sun samu abin da su kara hujja yanzu yana nan an diran masa so ake he an lalata sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da an samu wani a tarihin sa da an kara jabargal al'amari din kenan amma haka ya kafura ya tsindin majakar a cikin ruwa an wuce wannan gurin kantin da mahaifinsu ya bari da dan uwansa dan uwansa yana ciniki a gida da kaya da komai in an tara kuɗi wani sai dauka zan je in kawo Imam Bukhari in ya tafi kawai sai je harkokin sa sai da sai dai shekara hida bai kai mai guzuri ba to haka fa yake yawo a duniya da faɗi ka tashin da komai haka aka tattara waɗannan hadisan sai ka san ba zai taɓa wasa da su ba to amma mu muna kwanciyar ruwan sanyi muke samun su shi yasa ba ma ba su muhimmanci da kulawar da ya dace Allah madaukakin sarki ya samu dace ina saluka da afiyata fi dini wa ahli wastur awrati aw awrati wa amin rawati Allah ka amintar da tsorona wa hafazni min baini an baina yadayya ubangiji ka bani kariya ta gaba da ni duk sharrin da zai bullo ni zai tinkaro ni ina kallon sai ina kallon ubangiji ka kare ni da shi wa min khalfi Allah sharrin da yake bi na ta bana ka bani kariya a kansa wa an yamini wa an yasari haka hagu da dama ubangiji ka bani kariya wa min fauki Allah ka kare ni ta sama da ni wa urbika Allah ubangiji ina neman tsari da kai an ugtala min tahti amun zagon kasa shine bai ankara ba a loce ni in rufta ubangiji ina neman kariya kar abin wannan wani lokacin za ga ka saki jiki amma duk wanda kuke da aminci loto suke maka nan an ragaɗe ka ta nan nan an fata ka ta nan nan an kawai ka ga wata rana ka ji ka tashi fiye baka da nauyi ya ka nema ina mutanenka ina aminanka ina da kuka yi kaza duk sun gama loce ka to yana roƙon ubangiji ubangiji kar ka bari an obuta lamin tahti kana in rufi alheri a ɗauke mutum a kashe shi ba tare da ya ankara ba assassination ko to a duk wanda aka yi assassinating an harbe shi ne ko an kashe shi ne ba tare da ya san shirin masu shirin ba da kuma ƙoƙari mai ƙoƙarin harbe shi wannan yana ake kira assassination to ubangiji ne ma duk hanyar da za a hallaka ni a cutar da ni ban sani wa ubangiji ka bani kariya wannan ya hada har irin girgizar kasa da ake irin kecewar kasa irin gobara da za a taso ba a sani ba irin sharrin munafikai da masu kaidi cikin dare ubangiji ka ba mu tsari da kariya a kansu wa a'udhu bika min an aztala min tahti ubangiji ina neman tsari kar a luce ni ba tare da na sani ba yana da kyau gaskiya addu'o'in nan mutane suke jarraba su koda su tsatsaye ne a cikin rayuwarsu na'am wa alaikum assalam ana yin ta ne kafin a fara karatu galibin su ana yin su ne kafin a fara shiga aikin sallah din kuma sannan idan mutum ya dauke su a matsayin addu'a din ba a matsayin inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi su aiki ba zai iya daukan alfaz cikin su sai ya saka su cikin addu'a su madadin ka dauke ta tun daga farko har karshe to ga muhallin ka amma kana da buƙatar Allah ya amintar da kai ya baka lafiya cikin iyalinka ya kace Allahumma inni as'aluka al-afiyata fi dini wa ahli Allahumma ustur aurati wa amir rawati ka dan cancanta lafazin sai ka sa su cikin addu'a a cikin su gara da mutum maka yanzu lafazin addu'a ne Allah ya samu dace حدثنا علي قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا عبد الواحد ابن أيمن قال حدثنا عبيد الله ابن رفاعة ابن رفاعة الزرفي عن أبيه قال لما كان يوم أحد أنا يأتي أحد wankafa al-mushrikun mushrikai suka zame suka juya qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace kalmar inkifa'i lokacin da aka fito filin yaki aka gauza yaki lokacin da kowa ya ja a dalilin rana ta take ko dare yayi ana buƙatar a raba garin kowa ya koma ya samu giri to da aka gama bacin an yi gwatsaniyar yaki an kashe wanda aka kashe mushrikai sun hada a guri daya da lokacin da suka juya suka bar filin Uhudu to a lokacin ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da wannan addu'a tarihin Uhudu kuma kowa na da labarin shi an zo mushrikai sun zo dan daukan fansar abin da aka yi musu a Badar an kashe mutum 70 an kama mutum 70 shekara suka yi suna hiri manzon Allah bai an karba sai aka ce masa mushrikai sun gama shiri za su taho garin Madina da yaki mutum 3000 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum 1000 kadai ya taba samu ya samu kuma kan yi fito ce musu na yi mafalki na ga wani silke mai ƙarfi an huda wannan silken takwafin da nake yaƙi na ga tsininsa ya ɓalle ya ce amma abinda na fassara mafalki na wannan silken da yake da ƙarfi madina ce za a yi marotse tsinin takwafina da ya ɓalle wani da cikin dangi na za a kashi da haka wannan yakin abinda nake ba da shawara kar mu fita mu zauna a cikin garin madina mata da ƙananan yara su hau kan tsoraye da gini mu mu shiga unguwanni da tituna mu tsare duk wanda ya shigo mu yaƙe shi a ƙasa mata da yara su jefe shi ta sama wannan dabarar yaƙin kamar za ta fi mana maslaha so akwai da ba su samu damar yaƙin badar ba Allah Allah suke su ma Allah ya kawo rana su gwada ta su batinta suka sai mana Allah mu fita mu tinkare su kawai in suka ritsa mu a cikin garin Madina ta ɓaci ba wanda yake da aminci yaro bai da aminci mata ba su da aminci manya ba su da aminci a fita abdullahi dan uba yace a'a mu zauna a garin madina shawaran manzon Allah ta fi karfi tunda zama za a kaga ni munafiki ne dama da dama da zai ga gida zauna an kare yake dan gogo ga jinin tattabara ma ya fito ta hima yayi bacin ta yana da da zai oye sai goyi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zauna a gida to amma saboda samari sun jajirce yan gaba dai gaba dai aka ce a fita manzon Allah ya ce mu fita aka fita aka hada a filin uhudu za a gauza yaƙi manzo Allah da ya karanta filin yaƙin ya kalli yadda yake sai ya zo da nasa strategy din sai ya ga cewa in dai muka yi abin da ya dace in ba ta nan ba ba inda za a mana kofar rago sai za a mutum hamsin ya ce ku hau wannan dutse malamai suka ce duk abin da kwamanda yake bukata ya bada na umarni ya fada ya ce in kuka hau nan gurin kada kowa ya sauko sai na ce ya sauko in kun ga mun yi nasara muna daukan ganima kan ku sauko in kun ga an kashe mu mun riɓe tsuntsaye suna tsatsagan naman mu kan ku sauko an gama abinda kawai zai sauko da ku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku sauko ya gama duk umarnin da zai bada yace ku kare bayan mu ku ne kadai za ku bari a shigo mana ta baya in dai kuna nan ba za a taba cin mu ta baya ba bayan mu a rufe yake shi kuma duk inda soja yake yana yaki yana da buƙatar ji bayan sa yana da aminci yasa za ga wani lokaci in za a yi tafiya za ga wasu suna kallon hagu wasu suna kallon dama wasu a gaba wasu kuma suna tafiya da baya da baya saboda me kar a shigo muku ta kowane bangare ce in dai kuna nan mu hankalin mu akan abokan gaba mun gama cin nasara so da aka zo za a gamza yaƙi shi ma da suka zo suka karanta filin yaƙin suka gani su ma kwamandojin su sun iya Khalid bin Walid aka ce to kai kanka shiga yaƙi inda manzon Allah ya ajiye waɗannan dakarun ita ce kadai kofar da za mu yi nasara sai suka ce kai kuma duk jarabar da za a yi ta yaƙi kanka shiga yaƙi shi ma yawa manyan dakaru akan doki sai suka koma gefe suka ware abinda suke jira wannan su bar gurin in sun bar guri sun ci nasara in ba su bar guri ba ba su ci nasara ba da haka kowa ya basa umarni kai kale bin walid jahida masu doki dawakai mahaya sun koma guri sun kale abinda suke jira wannan su yi kuskure in ba su yi kuskure ba an gama cin mushrikai yaki in sun yi kuskure za a wa musulmi rotsi aka aka to da aka juya yaki aka juya yaki nasara a hannun musulmi take nan da nan kan me wannan su duhu suka fito Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ya kwahe mutum 300 suka koma da baya saura mutum 700 su can su 3000 amma wannan 700 he da suka wajajjaga wannan 3000 an fara gudu ana fatattaka su suna neman ina garin Makka yake wa zai fara shiga gari aka aka waɗannan na kan doki suka ce na kan dutse sai ya dan ya lalabo gurin su yace abin da ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya muku umarni shine saboda a samu nasara an riga an samu nasara umarni ya kare mu sauka wasu ka ce kan ku sauka tun da manzon Allah ya ce kar a sauka kar a sauka sai aka yi ijtihadi ijtihadi kuma la ijtihada ma'an nas tun da nassi ne na manzon Allah kar a sauko duk tunaninka ba zai maka daidai ba sai suka sauko suka ce ƴan mu suna daukan sille ita kuma matsalar a ganima ko in ce alherin a ganima shine banda abin da za a tattara idan kana yaki akwai abin da ake kira annaflu shi ne komanda umarnin da komanda ya bada na musamman idan ana yaki sai ce duk wanda ya kashe soja duk abin da yake jikin sojan naka ne so idan arna ya fito filin yaki wani za ga da dokin da zai hau da kayan da zai shiga za ga adon gwalagwale ne da zinare in ka kashe shi wannan gwalagwalen da zinaren da komai naka ne ba za a sa shi cikin ganima ba in dai a jikinsa ka fille ko dokinsa naka ne to da aka fara wannan sulai suka ce to ai ƴan uwanmu duk za su tattare ganima mu muna kan dutse mu ba mu je mu fiye da rabi ya suka gangaro daga kan dutse har ya fito ga damo suna sauka shi kuma gaba ɗaya sai sako da wasansa a guje wannan da suka yi guntu akan dutse kan mai wannan har sun make su sun wuce abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalla shi kuma dama ya ajiye su ne idan waɗannan mahayan sun taho kuna daga kan doki ko 50 duk wanda kuka harba da hidda dokin sa kun gama da shi ita ce bayani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka waɗannan da suka sauko ba su isa su tare waɗannan mahayan ba so musulmi sun ci sa'ar na a gaba sun nemi hanyar maka su suna bin su a guje nan kuma kali da shi da wajen mutum ɗari akan doki sai suka biyo bayan waɗannan musulmi da haka mushrikai a gaba musulmi sun ci sa wannan a baya nan kuma ga mahaya da dawakai kuma manya-manyan zaratan su kale su ne a gurin halibin wanda zai ce duk inda yaƙi yake da masifa a nan gurin yake to yanzu ga sun saka taso musulmi a gaba suna ihu mushrikai suna je suka ce ai Khalid ya samu hanya kawai su mai suka jiyo wancan suna tirs ka san kana bin mutum ko kare ne in ya biyo ka a guje in ka tsaya ka jiyo to shi ma tsorata zai ya sa malamai suka ce ba abin da yake maganin mutuwa sai tunkaran mutuwa idan mutuwa ta taso ka a gaba in ka juya to ita ma ta tsaya amma dai za ka mutu in kwananka ya kare na amma dai maganin tsoro shi ne ka tunkari tsoron in wani abu ne ke tada ma hankali a bayan gidanka ka kasa bacci buɗe gidan da daddare ka zagaya bayan gidan ayi ta ta kare in ba komai zaka da kai kwanciyar ka lafiya kalau in wani abu ne kara da yake karkar kauran ka yake cire he kada kwanta lafiya kalau in barawo ne yana ji ka buɗe sakata ka tun fara da wannan mutumin ya hirya da haka suna ji Khalid yayi kururuwa da suka ji aka ritsa musulmi a tsakiya ana ritsa su tunda ba su yi tsammani wannan babu shi a cikin lissafinsu wasu daga ba ɗaya jikinsu sai ya la'asar nan da na yi filin yaƙi ya juya nasara da tana hannun musulmi sai ta juyo kamar ta koma hannun arna ɗan wannan magutsin da aka samu na 'yan mintuna sai gashi wajen mutum saba'in har sun yi shahada an kashe mutum saba'in kowa ya tsorata hanyar madina kuma yake nema manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shi kaɗai ne aka ce a kan taguwa kuma yana shinkara arnar yana cewa ana bina abdulmutsali annar rasulu lakari ni ne ɗan gidan abdulmutsali ni ne annabin ba karya malamai suka ce dubbajinta kuma shi kuma ya nuna ta yaƙi a kan raƙumi ko a kan taguwa ta ga babu shirin gudu kenan sannan kuma ana tsoro shi kuma yana kirari dama sun zo yakin ne dan annabin yace ni ne annabin ni ne dan gidan Abdul Muttalib mutum bakwai ne kadai suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kowa sai ya ta kansa Sa'ad bin Waqqas abi Waqqas ne durkusa a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa iya harbi kamar Allah duk wanda ya tawo a gudu sai ya ce zubar da kiban naka in ya so ci gaba da gudunka shi kuma kawai da durkusa kibiyar duk wanda ya taho yana sawa baya misu duk wanda ya harba ya kafa shine manzo Allah duk wanda zai ce masa zubar da kibiyar zubar mai kibiyar zubar mai kibiyar a sa ɗaya ta fita a sa biyu ta fita a sa uku ta fita yace mai yake ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masa yake masa kirari irmi bihim irmi a irmi sa'at irmi fidaka abi wa ummi harba harbasu ina baka fansar uwa da uba an ci a tarihi ba wanda manzon Allah ya taba gaya wannan sai Asad ibn Abi Waqqas da haka ba ɗaya daga cikin arna da iya ƙarusa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da cewa dai an matsa har an mai rauni an cire mai ɗaya daga cikin haƙwaransa ruba'iyya din shi an cire na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da aka gwamata musulmi suka da hayyacin su suka ankara sun yi kuskure suka kawo manzon Allah dauki sai kuma arna suka dare to lokacin da suka ja gefe musulmi suka ja gefe lokacin sallah azhar ya kawo da aka buɗa sai sai ga cikin musulmi mutum 70 sun yi shahada arna suka juya sai ga cewa ai abin da aka yi mana a badar mun rama mun kashe saba'in muma saboda ka shi ne mu'awiya ko abu sufiyan sai ya miƙe sai ya ce a fikun muhammad wanda allah ce karkowa ba shi ansa muhammad yana nan karkowa ba shi ansa abubakar yana nan karkowa ba shi ansa umar yana nan karkowa ba shi ansa ya ce indi an kashe wannan an gama da su ina je mun wuce a cikin shamatatul a'ada yace in dai an gama da wannan an gama da addini wanda Allah ce ku shiru ku gama jin me zai fada sai yace to a'alu hubal hubal ta daukaka sai yace to yanzu ku bashi ansa sai aka bashi ansa to Allahu maulana wala maula lakum mu Allah shine mai jibuntar al'amarin mu ba ku da mai jibuntar al'amari sannan waɗanda kake faɗa ɗin kake ambatawa suna nan suna jinka Allah ya bar su don ya fusata ka da su abu su da sauran mutane suka ce maza a juya a tafi maka da aka juya za a tafi maka to a nan ne wannan hadisin ya fito ga arna an ga musulmi an kashe wajen mutum saba'in an yi raunuka an fatattaki su sai mazan Allah ya ce da wannan hadisi ɗin يوم أهد وانكفأ المشركون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استووا حتى أثني على ربي عز وجل أديدي تصوه إنا سوء الله مدوكة تركي شراري دايو وانا karantar wa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayi yaki a ƙara yaki a kashe mutum 70 amma ce ku zo mu Allah madaukakin sarki yau kuma Allah ya ga musu Allah ya muku alƙawari ya ba ku nasara hatta arakum ma tuhibbun nasar a hannunku take har sai da aka nuna muku abinda kuke so ganimar anan ne kuka saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idza tus'iduna wa la taluna ala ahadin war rasul yad'ukum fi ukhrakum fa asabakum ghamman bi ghammin likay la tahzanu ala ma fatakum wa la ma asabakum har sai da aka nuna muku abinda kuke tsoro kuka juya kan ganima sai Allah ya dora arna a muku jarrabawa kuna hawa da gudu kun juya wala talwuna ala ahadin ba ku jiwa ku kalli kowa wa rasulun da ukun fi ukhrakum manzo Allah na kiran na bayan ku ku taho ni ne manzon Allah ku taho guri na yace sai bakin ciki ya same ku akan bakin ciki da kuna ganin ga nasara ga ganima da kuma waye gari ba ganimar ba nasara amma Allah ya muku wannan ne saboda a tarbiyantar da ku abin da ya kubce muku kar ba kuke bakin ciki da damuwa akan shi wanda bai zo ba kar kuke tada hankali da damuwa akan shi da kare ce ku zan wa Allah ubangiji alƙawari abin nan kirari ne duk abin da ya kamata na alƙawari ya cika mana muke muke da nasa yace to ku zan wa Allah madaukakin sarki kirari to malamai suka ce wannan tsayuwar da manzon Allah ya yi kirari a komandoji na duniya suka ce to yanzu ma a auna a gani wawaye mai ci nasara tukunna kai ka yi yaƙi ka fi ka juya ka tafi gida wanda kawai rauni ya tsaya a filin daga ya sake wani abu na addininsa da kai da shi wa ya kamata a ce ya ji tsoro kaga kenan dama kamar so kake kawarce wani abu ka gudu shi da kawarta din ka gudu sai ya tsaya ce bara in gani zaka dawo ka sake dauka ko ba zaka dawo yace yace ku yi sahu kuma ubangiji na godiya da haka da fasaru khalfahu sufufan sai suka yi sahu a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahu sahu fa qala ya daga hannu yace Allahumma lakal hamdu kullu dukkanin godiya a gare ka take ya Allah Allahumma la qabida lima basatta Allah duk abin da ka shimfiɗa ka yalwata hiba wanda isa jinke shi ma'ana ka shimfiɗa rahama ka shimfiɗa arziki ka shimfiɗa alkhairi ba wanda isa tare su wala muqarriba lima ba'atta abin da ka kai shi nesa ba wanda isa kawo shi kusa wannan yana da matukar kyau mutane su sa a ransu in Allah ya sa arzikinka yana kusa ba wanda isa kai shi nesa wala mubaida lima qarrabta ba mai nesantar da abin da ka kawo kusa in Allah ya yi gobe ne duk gari nan idan za su yi mitin a kai hijibu wala ba su isa ba wala mu'tiya lima mana'ata ba mai bada abin da ka hana wala mani alima a ataita ba mai hana abin da ka bada Allahumma tub alaina min barakatik Allah ka yalwata albarkarka akan mu wa rahmatik Allah ka yalwata rahmatika a rahmarka wa fadlika da falalarka wa rizqika da arzikinka Allahumma inni as'aluka an-na'ima al-muqim Allah ina roƙonka ni'ima wacce take tabbatacciyar ni'ima ce alladhi la yahulu wa la yazul ni'imar da take ai la tatahawwal wa la tazul Allah ina roƙonka ka bani ni'ima ni'imar da za ta zama tabbatacciya ce ubangiji ba za a juya wannan ni'imar ma ba za ta kare ba wanda duk wanda zai roƙi ni'ima ya roƙi ubangiji ni'imar da ba za ta kare ba ni'ima idan ta kare akwai tashin hankali a cikin ta yasa za ga yan siyasa suna shiga cikin tashin hankali sun dana mulki sun ji kuɗi yasa idan malaman tsubbu da bokaye suka sai musu duk ga shar'i sai su yi kokarin cika wani har da in ya shafi uwarsa ko ubansa sai yayi in ya shafi ɗansa ko ƴaƴansa sai yayi saboda suna jin tsoron wata ni'ima ce za ta kauce sai aka karantar da musulmi ubangiji duk ni'imar da za ta kauce muna roƙonka kar ka hada mu da ita in kuma za ka ba mu to ka ba mu da wamammiyar ni'ima dan haka idan Allah ya kai ka duk inda zai kai ka sai ya sa maka tawakkali da hakura da iya abin da yake naka wanda har abada hidin wanda yana nan ba zai lalace ba in an ganka ya tsore kai ya mutsin kai tubudin kai abin nan din itan daren ka tattara duk abin da za ka tattara wata ran sai ya kare sai a barka da tashin hankalin ya kare sai kuma ta'ala ɗin ku baba ina za ka ne ku an yi an gama ku to amma idan Allah ya baka tawakkali da godiya to sai Allah ya baka wannan ni'imar da aka maka daidai abin da yake naka na godiya to har abada Allah ba zai dauke maka ita ba sai ce ubangiji ina roƙonka ni'ima tabbatacciya alladhi la yahulu wa la yazulu Allahumma inna ko inni as'aluka ni'ima yawm al-aila Allah ina roƙonka ka ban ni'ima a ranar da talauci ke bayyana ranar bukata ita ce ranar alkiyama ubangiji a ranar alkiyama kamin ni'ima wal amn yawmal harbi Allah ka bani aminci a ranar da mutane ke cikin tsoro ranar da ake cikin yaki ka bani aminci na sha fada ba a cin mutane a yaki sai sun tsorata in ba ku tsorata ba a cin ku da yaki shi yasa za ga duk yaki da za a yi akwai propaganda ai ta mallaki wani makami idan ta harba har tururuwa da take kasan dutse in ta shaƙe shi sai ta mutu sai dan adam ya ce ah to ni kuma dan adam da nake yawo a doran kasa ya za a yi kenan sai kaji ana tsoron ta aje ayi sulhu a ba su hakuri mutanen da sun fi karfin mu da an samu wannan hikina an gama cin nasara akan ku duk yaki akwai propaganda a cikin shi kashi 70 cikin 100 propaganda sai ba gaskiya ba shi shi yasa a musulunci aka yadda alharbu kud'a yaƙi ɗan zamba ne an ba da dama a yi abin da za a karya abokan gaba da shi har ka fito ka ga musu kashe ta mu dai Allah ya gani dai wannan shekara iyaka ta kohun mai kaifi guda 300 ce a wannan ai mun gama da su mu wala iyaka bindigar mu kawai ai pistol sai guda 100 muke da akwai kuma suna da machine gun ko AK47 ko wace ce guda 300 ko tsoron hiwa garin saji kai da pistol da mutum da yake ra'ayi tsoron ka kan ma ka rufe daga ajihu ya ruhi har gidanka to kafin abu a ce ai yana nan an yi wata madafa ko ta zarki sai ruko har ga tare sa mata ake a harba so ya kamata duk wani makamin da ku faɗa muna da madafar muna da iguwa muna da kaza duka wannan kayan yaƙi ne sai da tsoro haka ake yin su to idan aka samu wannan tsoron kun samu rukuni na cin nasara to shi kuma da Allah sai ce ni kuma Allah ina roƙonka ka bani aminci a ranar tsoron kar a samu tsoron shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ni kuma alfarmar da Allah ya mun akan kowace al'umma idan zan je in yake ta wata ɗaya kai in je su kuma Allah zai jefa tsoro a zakatun su wani har al'ummar su haka ce idan al'ummar ta tsaya kan gaskiya ta aika wa America ranar kaza za mu zo mu yake ki wallahi yana rage ya saura wata ɗaya alƙawarin ya cika duk dan America in ba musulmi bane wallahi sai gaban sa ya fadi haka Allah ya alƙawari wani surtu garrubi Allah ya taimake ni da razani duk wanda zan yaka sai gaban sa ya fadi shi kuma sai yake addu'a ne kuma in za a yi yakin ubangiji Allah ka bani aminci ka ban nutsuwa kuma an yi a yakin badar a yakin badar da aka zo za a yi arna sun linka musulmi shi ma gida uku ba makami a hannunsu amma mutum yana rike da linzamin dokin zai ga limmu kamar zai faɗo daga kan doki malamai suka sai ƙarshen aminci da Allah ya ba su in dai za a yi yaƙi duk wanda ya tsorata ba iya bacci ko a ɗakinsa ne a gadon matarsa ba ya iya bacci in ka ga mutum ya yi bacci to ya samu aminci to ana yaƙi ga arna nan da makamansu da komai amma sai a ga musulmi suna bacci a kan doki mana an gama samun aminci kenan zuciyarsu ba razani ba tsaro haka aka yaƙin bada da ƙura ma take tashi dawakansu suna limiya ɗan dawakan da suke da akwai ba tafi goma ba ko sha wani abu sai Allah ya saukar da yayyafin ruwa saboda dokin ya taka ya jiddam a ɓangaren da musulmi suke ɓangaren arna hairo rai dan wannan ruwan da ya sauka da sanyin ruwan kawai sai gengedi sai bacci to duk wanda yake bacci duk ko gobara ake bai san me ake ba sai dan ya falka ya gani to sai Allah ya ba su wannan amincin har bacci suke a menene nu'asan ko ibi ya gashi kumun nu'asa amanatan gengedi yake zo ke daukan ku saboda aminci daga wajen Allah madaukakin sarki to wannan addu'a ce ta manzon Allah idan zamu gwabza filin yaki ya zo ubangiji ka azurta ni da aminci a wannan guri din wal amna yawmal harbi Allahumma a'idhan bika min su'i ma a'aitana Allah ina neman kariya da tsari daga munin abin da ka bamu Allah arziki da nasara ko alheri da ka bamu inda abin sharri a cikin ubangiji ka kare mu a'idhan bika min su'i ma a'aitana akwai arziki da yawa da alheri Allah ke bamu akwai amma musifa a ciki wani sai ga dalilin ya samu aikin gwamnati dalilin kangarewarsa kenan wani ya samu arziki dalilin kangarewarsa kenan wani ya aure dalilin kangarewarsa kenan wani ya samu da dalilin lalacewarsa kenan wani ya samu dukiya dalilin lalacewarsa kenan wani ya samu kasuwa dalilin lalacewarsa kenan ashe har arziki da alheri in yazo hannunka ka roki Allah sharrin da yake ciki Allah ya tsani a idan bika min su'i ma a'aitana wa sharri ma mana'ata minna Allah ina roƙonka ka kare mu sharrin abin da ka hana mu idan an raba arziki an ba ‘yan uwanka wallahi kana da buƙatar ka yi addu'a kai idan baka in ba haka ba sai a sa maka gilli ka raba kan gidan idan sun gaba mu da kuɗi shi yasa ba sa san mu ai da mu muka yi musu kaza tun kana faɗa ‘ya'yanka ba sa ɗauka matanka ba sa ɗauka ya gaji sun fara sa gilli a ransu da hassada sai ga hassada ta shiga gilli ya shiga ƙeta ta shiga gaba raba dangi ta shiga so in aka raba arzikin aka baka ka roki Allah kare ka sharri in ba a baka baka roki Allah ya kare ka wallahi a kowane hali akwai jarraba kuma akwai musifa a ciki da haka in ka tashi a gida kaga kai tungulin ne ka roki ubangiji Allah ya cire maka hasara da kyaki da keta da mugunta daga zuciyarka wa sharri ma mana'ata minna Allahumma habbib ilayna al-iman Allah ka sanya imani abun soyuwa a zukatanmu wa zayyinhu fi qulubina Allah ka kawata imani a zukatanmu wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal isyan Allah ka samu kyamaci kafirci mu kyamaci fasikanci mu kyamaci sabo Allah ubangiji ka kyamatar da waɗannan abubuwan daga zukatanmu waja'alna minar rashidin Allah ka samu cikin shiryayyun bayan mu kaga wani addu'a ce daga alqur'ani kai tsaye manzon Allah ta koyi shigo da ita wa habbaba ilayya habbaba ilayhim al-iman ko wa zayyana wal fusuqa wal isyan waja'alna min ar-rashidin kai tsaye alqur'ani sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo da ita Allahumma tawaffana muslimin Allah ka karɓi rayuwar mu muna musulmi wa ahyina muslimin Allah idan za ka raya mu ka raya mu muna musulmi wa alhiqna bis salihin Allah in mun mutu mun koma gare ka Allah ka hada mu da salihan bayi Allah ka hada mu da salihai ghaira khazaya Allah karka bar mu mu rayu a duniya ko mu koma lahira khazaya muna cikin tababu wala maftunin ko waɗanda aka fitine su Allah ka sa ba ma cikin tababu ba ma cikin fitinannu wallahi har gobe akwai mutanen da ake fitina cikin addini masu bin media za su gani akwai da yawa an fitine su wasu sun ci hadisan manzan Allah su ne abokan faɗinsu wasu sun ci sahabban manzan Allah su ne abokan faɗinsu wasu sun ci sa aƙidin musulunci su da abokan faɗinsu sai ka rasa wa suke ma aiki arna suke wa aiki ko musulunci wannan fitina ce ubangiji Allah ka raya mu musulmi ka kashe mu musulmi Allah ka haɗa mu da salihan bayi waje ana minar rashidi wa alhikina bis salihin ghaira khazaya wala maftuni Allahumma qatilil kafarata Allah ka tsine wa kafirai alladina yasudduna an sabili waɗanda suke tokarewa suke toshe hanyar addininka wa yukazzibuna rusulak masu ƙaryata manzanninka Allah ka yake su da tsine musu Allahumma ij'al alaihim rijzaka waj'al alaihim rijzaka Allah ka sanyar musu azabarka ar-rijz wa azab duk azaba take nufi amma duk da ce ar-rijzu ya fi daukar azabar da aka sa mata lokaci kuma azabar da aka ce in an yi kaza za ta soka ita ce ar-rijzu amma dukkanin su azabar ce wajen alaihim rijzu zakka wa azabar Allahumma qatilil kafara Allah ka karanta kai tsine wa kafirai allazina utul kitaba waɗanda aka ba su littafi amma suka kafirce ma littafi ilahal haqq kai ne ubangiji na gaskiya haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a sahu ya roki ubangiji da wannan addu'a ya tabbatar mushrikai sun bar filin Uhudu sannan ya koma garin Makka a koma garin Madina an koma garin Madina an fara wanke rauni an fara wanke ciwo an fasa aya fara ayodin sai sai duk wanda ya imani da Allah da ranar alkiyama ya fito a sake koma filin daga kada kowa ya wanke rauni shi yace kuma duk wanda bai je yaki jiya ba kar ya fito haka manzo Allah ya sake doka wannan akwai komandanci kwarewa a cikin shi in aka wanke rauni to ragwanta ta shi in dai baka wanke bai ce duk wanda bai wanke ba kare kuskure ya wanke ya fito a haka sannan duk wanda bai je yaki zai kare fito saboda kar a dauka wanda suka kare yau din a dalilin su aka ci nasara ce duk wanda bai je ba kare fito mutum ɗaya aka wa izinin yana Jabir ne ko an gidan Huzaifatul Yaman ne wanda aka kashe shi dai tsoho da aka kashe a filin yaƙi ɗansa kaɗai aka wa izini ce aje baban mai hana mu fita yau tun da ya rasu a filin daga shi aka fara kashewa a cikin musulmi ko musulmi suka kashe shi na huzaifatul yaman kenan uban ko ai huzaifa a dan gidan huzaifatul yaman shi aka wa izini babansa aka kashe a jiya shi kaɗai manzo Allah wa izini ana fitowar sai ga mushriki ɗaya ya zo sai manzo Allah aka yace na musulunta kuma dukkan mushrikai wallahi ba wanda ya san da labarin musulunta ta yace me kake mun umarni in taimake ka da shi yace mutum ɗaya ne ba abin da za ka yi mana amma khazzil anna a'da'ana ka kashe mana guyar abokan gaban mu strategy na yaki ne kullum bai canja ka kashe mana guyar abokan gaba kada kowa ya san ka musulunta yace shikenan sai sace komawa a sawun sa ya koma cikin mushrikai ya aka yace na je in leko muku asiri mutanen jiya da suka bari kuka wa annabin su rauni sun fito ya ce wallahi mutuwa ta ce ta kofinsu kowa ya ci alwashi barnar da suka bari aka yi wallahi sai sun ɗauka masa fansa ya ce wanda ba su fito ma jiya ma sun fito suna da na sani a wanda mutum wadda zama mutum ɗaya ne amma dalilin sai ya samu cusa bayani cikin bayani ko ya ce wanda ba su fito jiya ma sun fito ka wanda mutum wadda zama mutum nawa ne mutum ɗari bakwai ma mun sha fama da su to na jiya ma ba su fito ba na cikin garin ma kake madina kenan to ya za a yi kenan labari ya isa wajen mushrikai kuma ya kafa da su zuhara da amma ana ga maka mun ce mu tafi gida tunda mun samu 70 mun kashe 70 duk dole da lamarin me nan mu da so kuma sun ce ah ya za a yi wai mu gama kashewa kan walima ce a ganima ce ta rage mu juya suka ce abu karasa aikin ba mutanen da fa mun musu lugulugu karasa su zami suka ce mu dawo mu shiga cikin garin madinar mu turta sa su yadda muka ka dauki gani mu ma mu dauka manzo Allah ana wanke rauni abin da ya fado musu a rai yace wannan mutanen za su yi tunanin ba su dau gani ma ba kuma sun lububita mu mutu kar su sake haduwa da mu a ga duka kowa na lissafi kenan su sun je sun yi lissafi su ma da sun koma gida sun yi lissafi su ma ta Abu Sufyan da aka bashi wannan labarin sai ga fatake sun zo wuce sai ina za ku je ta ce za mu fito ta fadauci ne kuma ta garin madina za mu sai to in kun ga muhammad ya fito da mutanensa ga kuɗi mu ba ku aiki mai za ku yace ko ma ku tsorata su kuma suna ba su ka samu za Allah ya labarin mutanen tunda duk yaki he da labari in babu labari akwai matsala yace ai suna nan sun yi gayyata daga ƙauyuka jama'u lakum sun taru tsinkin fakshawhum ku ji tsoro suna faɗa da manzan Allah da sahabbai sai suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakeel alladhina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel Abu Sufyan ya take turawa labari aka ce masa manzan Allah yana nan yana ƙara advansu yana ƙara tahowa suka ce to tunda dai an yi yakin nan an gwabza ajiya mun ci nasara duk duniya ta damu muka kashe mutum 70 kar a haɗu in an haɗu wata ƙinsu rage ribar da muka ci da aka maza a juya kawai aka hau doki rugun-rugun-rugun-rugun sai sauri manzan Allah ya zo ya zauna a gurin da yake jiran su an bashi labari sun hau abin hawa sun tafi to karfa amma kar a kuma madina sai bayan kwana uku ana jira a ga za su da ko ba za su da ba to kai ne ka ba mutum labari zan zo in kashe ka a gidanka sai ce ina jiranka da ka tura tsallake asiri aka ta ayyada na kulle gida ma kofar gida yake kwana kaga tunani zai ga maka to wannan mutumin da ya hirya in bai hirya ba mahaukaci ne in ba mahaukaci bane ba tsoron buta to me amfani ka kace shi babu amfani so ita zaman duniya siyasa ce da haka aka aka yi suka koma gida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai da suka saki annabi sai suka gani to da shi da hiwa ya ci nasara wanda ya ci nasara ya kamata ya sa authority ɗinsa a filin yaki su sun kasa kama bawa ko guda daya sun kasa daukan ganima kuma sun kasa zama a filin daga amma manzon Allah ya tsaya a filin daga yayin wannan addu'ar ya dawo filin dagar suka kasa dawa filin dagar yayi kwana su basu kwana a wannan filin ba malamai suka ce to inda za a yana nufin yake wanda ya ci nasara manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne to wannan dai addu'ar haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fita a filin yaki kuma ita ma kaga an yi ta ne kamar sallah an yi sahu sahu da haka in bukata ta daso a iya yin sahu a yi addu'a da roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba da aminci da kariya ko ya ba da nasara a yaƙi ko ya cire tsoro ko abin da yake gama da haka. Kawal Aliyu ɗaya daga cikin magabata ce wa sami ibn mai Muhammad ibn Bishir na taɓa jin wannan hadisin da wani addu'a daga bakin Muhammad ibn Bishir wa asnadahu ya dangata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wala aji'u bihi amma ba zan iya kawo da kuzan da ya faɗa a cikin addu'ar ba wallahu ta'ala alam wannan shine karshen babu da'awatin nabi sallallahu alaihi wa sallam sati mai za mu tashi a babu du'a'i inda karbi lokacin damuwa da kunci wani addu'o'i manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karanta ayi Allah ba mu dacewa